بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 25 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 10 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 14 cikin jerin darussa da muke mustaki da Arabiya daga wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani usul daga makarantar darul hadithi salafiya da ke zariya a Nigeria makarantar mala albani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba a wannan aji muna yin karatu daga littafin at-turfa fi nahwi wallafar al-imam al-hafiz ibnu abdul hadi Allah ya gafarta masa ibnu abdul hadi ya rasu shekara ta 700 ne da 44 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam zamu tashi inda malai yake cewa babu listisna babin da ke magana akan hukunce-hukuncen nahawu game da alistisna alistisna shine togaciya wato fitar da wani abu daga cikin wani hukunci wanda da ba dan an fitar da shi ba da hukuncin ya shafe shi yace idastasnaita bi illa min kalamin tamin musbitin nasabtal mustathna ka qaulika qama zai qama alqawmu illa zaida idastasnaita idan kai togaciya bi illa ta hanyar amfani da lafazin illa illa ita ce ummul babi a cikin addu'atu ainihin wato a addu'atul istisna za mu zo mu ji sauran insha Allah to idan kai istisna'i da ita min kalamin tamin ka togace daga wani zance cikakke abin da ke zance cikakke shine ta zama jumla ce tama wadda ko an cire istisna'in ma'anarta ba za ta lalace ba an riga an tabbatar kuma musbatin ko musbitin wanda ba nafi bane ba shubuhun nafi bane yana bada ma'ana ne wanda yake na isbati positive nasabtal mustasna to zaka yi mustasna din shi abinda aka togace wanda aka cire daga cikin hukuncin shine al mustasna akwai al mustasna minhu shine al asl to wanda aka togance al mustasna nasabta zaka yi mishi nasba kaman fasharibu minhu illa qalila kaga sharibu minhu jumla ce akwai fi'ili akwai fa'i da haka qalilan dole zama mansubi haka idan ka ce falabisa fihim alfa sanatin illa 50 labisa fihim alfa sana kaga magana ta kare haka in ka ce kaman qumil layli illa qalilan duka waɗannan nasba zaka musu saboda illa ce kuma kalam ne wanda yake musbatu ka kaulika qama alqawmu illa zaidan agabirin shine mustasna yace wa in kana idan ko ya kasance fa in kana idan ya kasance tamman zance ne wanda yake cikakke ghairu musbitin amma ba wanda yake tabbatarwa ba wanda yazo da korewa annafi ko shubuhun nafi to shi ma ja shi kuma anashi jazal badlu wan nasbu ya halasta a yi rafa'a shi ne badul ɗin wannan su ya halasta kuma a yi nasba kamar idan ka ce ma kama ahadun illa zaidun za ka iya cewa illa zaidun za ka iya cewa illa zaidan saboda mene saboda wancan ma ta nafi haka kamar ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran naf'an wala darran ko a a ba wannan ba a'a wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kaga illa ta zo to za a iya cewa a larabci za a iya cewa illa imra'atuk ya halasta saboda nafi ne wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak to a kaidar larabci in aka ce ma illa imra'atuka to yayi na fata mun gano wannan malam ya sake cewa fa illam yakun tamman amila fihi ma qablahu idan ya zama magana ce ba cikakkiya ba wato wanda in ka cire istisna'in zaka ji magana ta kari ita ce ba wanda yake lam yakun tamma amila fihi ma qablahu abinda ke gabanin istisna'in shi zai aiki akan abinda ke bayan sa kamar me ne kace ma qama ma qama to kaga yanzu wannan zancen bai cika ba ana neman ina fa'ila sai kace illa bakrun to yanzu qama ita ce amil qabla adatil istisna ko da ka cire ta hakan wasalin zai zama ma qama bakrun ko mun gane sai ka yi itibarin kamar ko da babu ita yare kasance ma qama bakrun a lokacin a aikin ta dai ba zai canza wasali ba tana aiki a ma'ana ma ba ta aiki a lafazi ba wai da sasnaita bi laysa to ana yin istisna'in na ila yau da laysa a matsayin ta na ko take ba da ma'anar istisna'i duk da take ba ta cikin addu'at domin addu'at din suna cewa guda takwas ne illa da ghairu da siwa siwa akwai kuma suwa irin su daya amma wasalin ne daban akwai sawa'u wanda ka sani din nan akwai kuma khala akwai ada akwai hasha sun kai bakwai ɗinku sun kai takwas illa ghairu siwa suwa sawa'u ada hasha khala sun kai takwas ko to akwai kuma waɗanda suke ba da ma'anarsu guda biyu ita ce da laisa da kuma wala yakunu laisa da wala yakunu suna ba da ma'anar istisna'i suna cikin mulhaqat to shine yace wa idan istisnaita bi laisa wala yakunu ka gansu su biyu nasabta shi ma nasaba zaka yi sai ka yi itibarin kamar wannan ma'amulatu laysa nahu kaman kace qamal qaumu laysa amran kaga ɗaya yake da illa amran ɗaya yake da khala amrin wai ta khala kuma tana da tana cikin masu yin jarra wala yakunu bakran wala yakunu bakran wato a a ja alqaumu wala yakunu bakran minhum misali وإذا استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعدها idan ko kai amfani da ghairi lafazin ghairu to a arabtaha zakai mata da irabi irabal ismil waqi ba'da illa irin yadda kake ma illa shine sai ka dauko wancan kunce kuncen ko dai ya zama idan musbati ne tam sai ai mata nasba idan musbiti ne ghaira tam ya halasta a yi badulu idan kuma gairu tamin ne a mata irabu ma qabla illa sannan abin da ya biyo bayan gairu ɗin shi kuma sai ka mai jarra saboda gairu tana cikin lawazimul ibafa duk abin da ya biyo bayanta lazimul ibafati ne kamar mene kamar ka ce ka ce qamal qaumu ghaira zaidin ma qama ghairu zaidin kaga in kace ma qama bai cika ba ko to kin kawo gairu sai kai mata raf'a kenan amma qamal qaumu tamin ne to sai kai mata nasaba kace ghaira zaidin can kuma ma qama ghairu zaidin zaka mata mu'amala kamar ita ce wato abin da ke gabanin harafin ko adatul istisna'i din sannan abin da bi bayan ta shi kuma wajararta ma ba'adaha wata qulu kamar kace qamal qaumu hasha zaidin wa khala amrin bil jarri duka wannan su ma jarra za musu wani shi ta nasabta qamal qaumu hasha zaidan saboda da hasha da khala suna da wani shu'umci ko su zo a matsayin haruffa su zama haruffan jarra ko su zo a matsayin fi'illai a matsayin fi'ilai wanda suke jamidai sai su zama abin da ke bayan su rafa yake dauka da haka suna da wannan shi'umcin da khala da hasha a cikin da hasha da khala a cikin huruful jarri kuma suna cikin fi'ilai wani shi ta nasabta bayin kulta ma khala zaidan nasabta la ghayr idan ka idan ko ka kara da ma in ka kara da ma baka ce khala kawai ba to dole a wannan lokacin ya zama nasaba ne babu ma ya amalu amalan fi'il akwai wasu lafuzza da suke wakiltan fi'il fi'il abin da aka san aikinsa shine raf'ul fa'il idan kuma yana da ƙarfin transitivity wato yana ta'adda ya nasbul maf'ul to wannan aikin da aka sani na fi'ili ana samun wasu kalmomi da suke iya yin wannan aikin to su ne zai mana magana a kansu a nan kala daban-daban akwai guda biyar ya ce wahiyar hamsatu ashiya akwai abubuwa guda biyar waɗanda suke irin aikin fi'ili ahaduha na farko ismul fa'ili idza kana lil hali aw lil istiqbali wa atamada ala shay'in qablahu ismul fa'il idan ya zama yana bada ma'anar gaba ko halin da ake ciki kuma ya dogara akan wani abu da ke gabaninsa nahau zaidun daribun amran al-yawma aw gadan kaga daribun ismul fa'il abin da ke ismul fa'il shine lafazi ala wazni fa'il wanda ke nuna sunan wanda ya aikata wani aiki ko da siffar bata lazimce shi ba shine ismul fa'il katibun jalisun qa'imun kafirun da ire-iren su wannan yana iya zama ismul fa'il yana iya zama kuma wani abu daban idan ya zama yana yana nuna aikin da mutum ya katib da annahu yaktubu al'an jalis da annahu jalasa al'an qa'im da annahu qama al'an to irin waɗannan sune ismul fa'il a min min thulasi yusawu ala wazn fa'il wa min ghairi thulasi yusawu ala wazn mudari'ihi ko bin nan a samu shi mimun kaman safara sai a ce musafir safara yusafiru wa huwa musafir kaga zaka cira harafin mudari'in ka ƙara mimun yusafiru musafir qatala yuqatilu sai ka ce muqatil da ire-iren su to irin wannan shine ake cewa ismul fa'il idan yazo ya zama ma'anar aikin nashi za ta faru ne a yanzu ko a nan gaba to zai aikin fi'ilinsa sa shine zai buƙaci zuwa ga zai nasba ga maf'ul bi kamar yadda yace misali zaidun daribun kaga daribun ismul fa'il amran maf'ul bihi din sa saboda an ce al-yawm aw gadan amma da an ce zaidun daribun amran al-ams ams to hukunci zai canza bari bari mishi nasaba ba fa in kana bi ma'anar madi lam ya'mal in yazo da ma'anar jiya ba zai aiki ba وثاني نبي اسم المفعول اسم المفعول شيء كيشن اسم الفاعل wato wanda yake lafzun siga ala wadrin maf'ul lidhalika ala mawqa alayhi fi'l kuma a ce mazlum maqhur mansur haka ire-iren su shi ma idan ya zo da wanda ba ba ba fi'ili sulasi ba yana canzawa to shi ma haka kamar yadda ya ce ka kaulika amrun mukramun gulamu kaga mukramu ala wadhni muf'al saboda ruba'i ne akrama yukrimu mukrimun wa mukramun bambancin su kawai kenan ismul fa'il min ghairi thulasi shi kalma harafin da ke gabanin karshen shi afwan wasali kasa harafin da ke gabanin karshen ismul maf'ul shi kuma wasali sama mukrimun wa mukramun musafirun wa musafarun haka mujaddidun wa mujaddadun kuma gane haka mushkilun wa mushkalun muallilun muallalun haka dai haka dai ake yin su na uku shine asifal mushabbaha sifal mushabbaha da ita da ismul fa'il kaman hasan da husaini bambancin su kawai yana bayyana ne a wajen ma'ana aka ce asifal mushabbaha ita ce siffa wadda ita ma aka yi siyaganta amma ita tana nuna wata siffa lazima ga sahibinta yayin da ismul fa'il shi kuma siffa ce wata ke qari'a aka ce katibun kamar da aka ce wancan daribun to san da yake dukan ne kawai siffa ta wakan shi aka ce fulanun katibun ta yu yanzu yake yin rubutu katibun to ya zama ismul fa'il kenan ko ko sana'ar shi ce shi marubuci ne da sifatar mushabbaha kenan kamar aka ce tela yanzu nan da kake zaune kai tela ne sunanka tela ko da yanzu baka aikin dinki kafinta yanzu din sunanka kafinta ko da baka aikin kafinta a yanzu ko to sifar mushabbaha kenan amma aka ce mai cin abinci to sanda kake cin abincin ne kawai ko ko dama ana nufin kai wani mutum ne ma yin abinci misali to ya danganta ga ma'anar da ake so a bashi ko mun gane ko maƙaryaci yanzu ne kai ƙarya to ismul fa'il ko ko ƙarya ta zame maka siffa ko mun gane bambancin to sifatul mushabbaha tana da siyag mabambanta amma akwai asiyagur ru'us guda shida wanda su ne siyag ru'us akwai fa'il shine kaman karim kaman rahim kaman shadid da ire-irensu wannan sifa ce wannan wannan wannan wazani ne sananne akwai fa'lu fa'lu kaman kahlu kahlun haka akwai zai kawo wannan su akwai akwai fu'al kaman shuja shuja shine fu'al ko akwai fa'al mai fatoyi guda biyu kaman jaban akwai kuma mai mai damma fataha kaman abin da kai damma damma shine kaman junub fu'ul junub akwai mai fataha fataha babu babu alu fa'al kaman hasan hasanun to suna nan dai waɗannan jin su ne in ba na manta ba asiyabur ra'isa din to waɗannan suna zuwa ne don nuna siffofi lazima su ma suna aikin fi'ili yace kaman idan ka ce marartu bi rajulin karimin abuhu bayan shi ita adafta wa qulta karimul abi marartu bi rajulin na gamu da wani mutum karimin abuhu wanda ubansa mai kirki ne in shi ita in kaso kuma kai idafa ka ce karimul abi karimul abi yakon karimin abuhu al-rabi'u na hudu cikin waɗannan abun da suke aikin fi'ili akwai al-masdar shine wato abin nan kenan stem tushen kalma kaman kace ajibtu min darbi zaidin amran kaga darb masdari ne wa min darbi amrin zaidan shi ma masdari ne sai kuma ismul fi'il asma'ul af'al sune wasu kalmomi waɗanda suke bada ma'anar suna amma ba su da siyaga ma'anar fi'ili wato umarni ko nuna faruwa aiki ko zai faru amma ba su da sigar fi'ili wato ba a iya ishtiqaqin wani fi'ili daga gare su ko ishtiqaqin waɗannan sunayen daga gare su sake ce ma ismul fi'il akwai su a larabci da yawa ga suna irin su sah da ma waɗannan biyu ma'anar su uskut kaga suna da ma'anar fi'ili amma ba su da sigarsa haka waqfuf din ma'anar su ne sah da ma haka ruwaidaka zaidan bi ma'ana utruk zalika ko tamahal haka taraki amran ai amhil amran dan daga masa kafa wa taraki amran ai utruk amran haka irin su haihat haihata ai ba'uda to duk suna daukan wannan ma'ana ta abin da ta watan sunaye waɗanda suke ta amalu amalu af'aliha wallahu a'lam mu tsallaka abin nan ko adab muna ci gaba da jin wasu daga cikin labaran mawaka mashahuran mawaka a zamanin jahiliya za mu tashi lamba na uku shine tarafatu ibn al-abd tarafa ibn al-abd sunan shi amr ibn al-abd ibn sufyan ibn sa'ad al-bakri al-wa'il tarafa laqabi ne da ya shahara da shi har aka manta sunansa amma sanin sunansa daga cikin zance mafi shahara shine amru dan abdu abdu dan sufyan sufyan dan sa'ad dan kabilar bakar to bakar ibn wa'il akwai kabilu guda biyu shahararru bakar da taglib ibn wa'il wanda abna'ul umuma ne wanda suka yi rigingimu dinan tsakankaninsu na shahararren yakin da ake ce harbul basus wanda aka kusa shekara 40 ana rigima ana kashe-kashe ana zubar da jini a ɗaukar fansa rigima akan abin da bai kai ya kawo ba akan wata raƙuma mai suna albasus raƙuma wata mata da wani ya kashe rigima ta tashi ta yi kamari to shi ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar abin nan ne bakar bin wa'il ɗin min ahalin bahrain asalin garinsu shine bahrain haka ce bahrain a tarihance bahrain al-bahrain al-qadima kenan ba wannan kasan da ake cewa bahrain a yankin larabawa ba duk da yake wani sashen ta ya shiga cikin wannan yankin da ake cewa bahrain a da amma asalin bahrain in ana magana a tarihi shine gabacin saudi arabia da wani yanki na daular qatar a yanzu na fata mun gane a tarfatu wa tarfatu laqabun taghallaba ala ismihi al-haqiqi wannan suna tarafa wani lakabi ne da ya ya galabaici wato sunansa na gaskiya wulida fi muntasifil qarni sadis miladi an haife shi a tsakiyar karni na shida na miladiya a aka haife shi wa mata abuhu wa huwa saghir babansa ya rasu yana yana dan yaro fatawalla a'mamuhu amruhu wa ahmalu tarbiyatu sai wato wasu daga cikin ɗan uwan babansa suka rike suka rike shi kuma suka yi wasa da tarbiyar sa famala ila Allah wal batala sai karkata zuwa ga wasa da da sharhuliya yana da ƴan uwa na uban shi wanda kuma a cikin sa akwai manyan mutane daga cikin sa akwai wasu mawaka shahararru guda biyu akwai al-murakkash al-akbar wal murakkash al-asghar mawaka ne guda biyu shahararru amr ibn sa'id shi yake cewa al murakkash al akbar akwai kuma abin nan al murakkash al asghar akwai kuma al al mutalammis shi ma mawaki ne jarir ibn abd al masih kenan dama waɗannan kabilun na larabawa suna cikin kabilun da suka zama kiristoci banu bakr da taglib ibn wa'id to waɗannan su ne wanda suka rike shi kuma su ne rikon da ya dace ba suka bar shi ya lalace wa mata abuhu wa huwa saghirun fatawalla amamuhu amrahu fa ahmadu tarbiyatahu mal ila lahwi wal batala wa kana haddan lisan ya kasance mutum ne mai kaifin harshe ya iya aibata mutane wa mula'an bil wuqu'i fi a'radin nas kuma mutum ne wanda ya shagaltu da afkawa cikin mutuncin mutane saboda bai taso cikin rayuwa da zai san darajar na gaba da shi na gaba da shi ba su daraja shi ba za ka sai rama bai san mutuncin kowa ba yana zagin kusan kowa a waka ya fitini mutane ya jarabce su wa qad haja amr ibn hind al-lakhmi har ta kai ga ya zagi amr ibn hind al-lakhmi malikul hira sarkin hira wannan wani azzalumin sarki ne cikin sarakunan zamanin jahiliya zamu zo mu ji tarihin kashi shi a gaba a cikin kissan Amr ibn Kulsum Amr ibn Kulsum wani waki shi ma da irin wannan siffofin shine ya kashe Amr ibn Hindin a gaban kowa ya ciyar takobi kawai ya kashe shi akai ta rigima al'amura suka lalace ana fatan wa ghadaban li ummihi yayi mishi zambo yayi ma mawaƙin yayi ma wannan sarkin zambo saboda sarkin ya nuna yana son mahaifiyarsa don mahaifiyar shi bazawara ce mijinta ya rasu sai sarkin ne yana yana son ta sai ya ji takaici ya ji damuwa shi ne sai ya waka sai ya zagi sarkin to sai labari ya kai sarkin cewa ya zage shi sai sarkin fakata lahu sai ya kashe shi amma ba shi kashe shi da kansa ba yana da wani ma'aikacin shi da ake ce mishi al-mukta'ir al-muqadir al-muqadir ibnu marfat in ba sunan ya bace mu ba wato sarkin ya umurce shi cewa ga wannan na aiko maka da shi in ya kawo sakon nan kawai abin da yake so kai ka kashe shi yayi kame da wani codified codified sako suna yin irin haka da za a aika da sako amma kai dan kai ka da aikin in ka bude kai code zaka gani ba za ka yi fassara me ake nufi ashe abin da sakon yake nufi cewa idan ka zo a kashe ka to yana zuwa kuwa haka suka kashe shi wa huwa duna 30 min umrihi sun kashe shi yana matashi bai ainihin girma ba wazalika fi hududi sanata 460 wa 500 a shekara ta 566 ta kan ga an ci an haife shi a farkon karni aka yabo ya mutu a tsakiya kaga bai kai shekara bin nan bai rade a duniya ba sai kashe shi gaba ɗaya kowa ya huta wai abdu qarafa ahdasa ashabil muallaqati sinnan idan ana lissafin shekaru ne a cikin mawaka sabul mu'allaqat to shine mafi karancin shekarun su shine youngest a cikin su wa min ajwadihim wasfan linnaqa idan kuma ana magana akan kwarewa wajen siffanta raƙuma to ya fi su kwarewa baki daya domin yayi waka a waƙarsa ta mu'allaqasa sai da dauki wajen baiti da 35 yana siffanta raƙuma wanda sauran kuma sun saba a baiti daya biyu kawai suke yi shi kuma sai da ya dauki dogon zango yana siffanta raƙumarsa waƙar na taka bishiri mundu sigari kuma tun yana yaro ƙanƙani ya fara ainihin wato waƙa wa udda min al-fuhuli kuma aka lissafa shi daga cikin gwarazan mawaƙa wala siyama hina wasafa naqatahu fi 35 baitan wa ma sabaqahu ila zalika ahadun yayin da ya siffanta raƙumarsa a cikin baiti 35 babu wanda ya rigaye shi zuwa ga wannan shine ya ci wato Guinness record kenan ko ya shiga book of Guinness na record kenan shi ma wa ma sabaka ila zalika ahadun wa min shirihi may a waka shi ke tsari khawlata atlalun bi barkata sam sahmadi taluhu ka baqil washmi fi zahir al yadi idha al qawm qalu man fatan khiltu annani unitu falam aksan ولم أتبلدي وما زالت تشراب الخمور ولذتي وبيئي وإنفاقي طريقي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد أرى الموت يأتام الكرام ويصطفي أكيدة مال الفاحش المتشدد أرى قبرا حام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد أرى العيش كنزا ناكسا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي لأمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك أول مرخى وثنياه باليد متى ما يشاء يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينفذي ينقضي وما لي أراني وابن أمي مالكا متى أدن منه ينأ عني ويبعدي هجير وكتشفى يتي لخولة أطلاله haule da ba wasu suke cewa ko ita ce haula da larabci sunan wata mata ce khayaliya kamar da muka ambata a baya da suke kawowa yace tana da atlal tana da kufai wato gidaje ko dakuna ko rigage inda suka zauna ita da ƴan uwanta suka tashi suka tafi ya rage saura athar baqaya na ginin shine kufai kufai malami kuke ce mishi adamawa ragowan gida kango kango hausa ina ce wannan ne eh kananci ne eh yaran dai hausa ne ba san ko na ina bane kufai to kufayi guda daya hausar abin nan kenan wannan kuma hausar jigawa zuwa bauchi da makamantansu kufayi to inda yawa sai a ce kufai jam'i ne irin wanda ake ta hanyar ragewa kuma da ake shajaratun shajar baqaratun baqar to haka sai su ce kufai mun gani to yace tana da wasu kufayi bi barkata sahamadi a bakin kududdufin samhadi amin samhad wani kududdufi ne dake gefen wani dutse dutsen shi ake ce samhad to galibi zama za ka kasan dutse ruwa yakan taru su kuma masu irin waɗannan rayuwar ta fulanin daji ko larabawan daji dama sukan bi masakital ma'i wa manabitil kala inda ruwa ke taruwa ko inda akwai yabanya saboda ciyar da dabbobinsu yace to kufai ɗinta yana nan a wajen taluhu kufai ɗin suna walƙiya suna ƙawalwalniya ka baƙin washni kamar ragowar ragowar lalle fi zahiril yadi a bayan hannu lalle idan ya fara kodewa zaka hango shi haka gashi nan dai da kyau ba kyau da haske ba ya haske ko kamar yana kawalwalniya ta yace haka haka kufa din saboda dadewarsa ya zama sai wani kawalwalniya yake kamar yadda watan hannun mace da ta yi lalle amma kuma ta dade da yin sa ko ta kwana bi da yin sa yake kawalwalniya idal qawmu qalu man fatan yace duk sanda aka ce wai ina wani matashi wanda ke ji da kansa wanda yake ganin ya isa khiltu annani ulitu sai in ji kawai da ni ake da zara ana neman wani wanda ya iya alkafara wani dan ganganci wani mai ji da kansa wani wanda bai tsoron ta kife da kawai sai in ji da ni yake falam aksal haka ba na yin sakaci ba na lalaci walam ataballaji kuma in nayi magana ba na yin wauta za a gane lalle na isa ne magana wa ma zalat tishrabil khumura wa ladhati yace ban gushe ba cikin ɗabi'ata ta shan giya wa ma zala ban gushe ba tashrabil khumura yadda yake ɗiba giya ɗan ruwa ne ke wa ladhati da yadda yake biye ma sharholiya da jin daɗin rayuwa wa bai'i wa infaqi da kuma in kama in siyar in kashe kuɗin yana da dabbobi da ya gada yana da arziki yace aiki na kawai in kama in siyar in kashe kuɗi tsarifi wannan shine abin da nake jin daɗi wa matladi kuma shine darajata shine shine abin da na dauka mutunci na mutuncin shi ya shagiya yayi barna yayi sakaci ya almubazzaranci yace wannan shine matlad shine suudut shine abin da nake samun daukaka ta hanyar shi wannan tsohon dan dan tasha ne ke ya dade ya riga mutane da yawa a iskanci eh salafi ne wannan yin iska ko ila an tahamatnil ashiratu kulluha yace haka na dinga wannan badala da rashin mutunci da shaye-shaye da abun Allah wadarai har sai da gaba daya al'ashira duka dangi tahamatni kowa ya tsane ni kowa ya fita a batura kowa ya barambaran da ni duk inda naje ba a so na kulluha wa ufritu ha aka ware ifradal ba'iri al mu'abbadi irin da ake ware raƙumi wanda ya kamu da ƙazuwa shi ne al-mu'abbat yadda muka ji hadisi na la yuridin mumridin ala musahid to mumridin din shi ne al-mu'abbat raƙumi idan yana saɗaure yana cuta ta ƙuraje to sai masu shi su ware shi daga cikin sauran dabbobi saboda kada ya communicating wannan disease din zuwa ga sauran dabbobi yace to haka aka ware saboda kai iskanta da ƴan matan anguwa da sauran samari kai lalata kowa sai aka ware shi ai dama abin da ya kamata a mishi kenan ko tunda yaki jin magana yaki mutunci yaki gaskiya yace aral mauta ya atamul kirama ni na tsaya na kalli mutuwa na nazarce ta na fahimci ita mutuwa ya atamul kirama tana zuwa ta kwana a gidan manya ko dan kai babba ne ko dan kai mutunci wannan bai hana mutuwa ta zo gidanka a waye gari kawai ta yi aikinta wa yastafi kuma mutuwa tana ɗauki ɗaiɗai tana zaɓa a zaɓa wa take zaɓa aqilata malil fahishin mutashaddidi tana zaɓen mai wato kamar abu mafi daraja a cikin mutane kamar yadda take kamar yadda wato wanda yake da tsananin dukiya al mutashaddid wanda ya tare dukiyar ta gara mashi ta zaɓa a cikin mutane ko ta kashe shi da aka wani nan an ce ina ɓarar da dukiyata oho da kaɓaras da kakkaɓaras bai hana ka mutu ara ƙabarar na halin bakilin da mali ce kuma na ga kabarin na ham mai haɗama wanda ya tara bakilin da malihi wanda yake wa kowa rowa bai ci bai ciyarwa bai sadaka bai kyauta bai zumunci na ga kabarin shi ka kabari gawiyin iri ɗaya ne da kabarin wanda ake makallan wawa fil bitalati wanda yake cikin sharholiya mufsidi mabarnaci idan ka je kan kaburbura gaba daya a bakawarta za ga irin su daya ba kamar yadda a duniya gidajen mutane sun bambanta za a iya gane wannan gidan alama na mai arziki ne wannan alama na talaka ne wannan alama na irin mutum mai iri kaza ne wannan alama na middle class ne duk gidajen mutane suna iya sa a bambance su suturin mutane na iya sa a bambance su kamanninsu da irin halittarsu na iya sa a bambance su ko a tsammance waɗanda iri a gari kenan amma ka je makabarta duka iri ɗaya ne kuma duk akwai irin waɗannan mutanen akwai masu kuɗi akwai talakawa akwai manya akwai yara akwai maza akwai mata akwai masu ilimi akwai jahilai akwai masu kyauta akwai marowata akwai masu son zumunci akwai marasa zumunci akwai masu kirki akwai marasa kirki akwai mamugunta akwai mahaƙurta kowane iri ne akwai shi a wajen amma kaburburan duka iri ɗaya ne babu bambanci sun ce ala kaburan hamil bakhirin bi malihi ka kabri ga wuyin fil bidalati musu daga kuma dan dan ruwa na wa'azi kuma go kamar nasiha kuma yake eh yace aral aisha kanzan naqisan kulli lailatin yace ni na fahimci cewa ita rayuwa kaman wata taska ce ta arziki wanda kullun ake zara ana kashewa kullun tana raguwa tana raguwa wama tanqusul ayyamu wad-dahru yanfadu wallazi tanqusul ayyam shine ma'anan ma'ana ko duk abin da yau da gobe take rage shi to zamani zai tafi da shi wata rana yanzu daga gari ya waye zuwa yanzu kayi asarar rabin wuni a cikin abin da ya rage maka na kwanakinka kayi kusa da kabari fiye da jiya haka kuma gobe haka wani tafiya take sarmadan ila an yansallahu al-arda wa man alayha kamar yadda man da yake bada za a hudu bashi yanzu da aka yi juma'a da kai waɗannan ba ka da garantin za a yi wata da kai next week ba wanda yake da wannan garantin duk tsare-tsaren da muke na ɗan adam muna yi ne saboda Allah ya koye mana yaushe mu mutu ba wanda yake da garantin zai kai gobe eh sayyidina Abdullah da Umar yana cewa tunda annabi yake ce tunda annabi yake ce musu idza asbata fala tantadir masa wa idza amsayta fala tantadir masa fa tantadir sabah yace to daga nan shi ne sake kwana ba sai da shirin shi duk in zai bacci yana ɗauka to yanzu ba shi kenan tafiya ce haka in gari ya waye in zai fito gida zai mai yanar shi sallama ne kamar ya tafi lahira haka ya rayu har ƙarshen rayuwarsu mai da muna da tsare-tsare muna da abin strategic plans za mu yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza irin wani labari da ake wara na ɗan sakkwato ko aka ce ɗan sakkwato ya dinga lissafin abin da zai yi na sama da shekara ɗari sai wasu suka ce haba alaga ta malam to kai da kake ta lissafin nan ya baka lissafa da mutuwa ba yace to mutuwa ni ka bidata ko ita ka bidata ce ita ka bidata to in ta tare da ta dauka amma shi bai lissafi da ita in ta tare da shi kawai ta gintse abin da yake ta dauka amma shi ba zai lissafa da ita kaga shi saboda ya fi mu gaskiya ne ba sakwace amma da haka muke da haka dan adam yake yi wato lissafin baka tuna mutuwa in ba kuma yawaita tuna mutuwa yana daga cikin abin da ya taimake ka akan matsaloli da yawa a rayuwar zai taimake ka ka gyara addininka zai taimake ka ka rage dogon buri zai taimake ka ka rage shantakewa a duniyar nan zai taimake ka kuma ka rage aukawa zunubai da haƙoƙin mutane kawurin ka samu wannan ai ka samu kyakkyawan shiri ya zama duk sanda za ka yi wani abu ka dinga tuna to halafan mutuwa ta na kusa yanzu in na mutu ina yin wannan abin zan so a tashe ni ina yin shi idan abin alkhairi ne kaga sai ka ci gaba da yi idan ba na alkhairi bane sai ka ja da baya haka haƙoƙin mutane to haka kuma dogon buri idan mutum ya tare mutuwa sai ya rage dogon buri da haka annabi yake cewa akthiru min zikri hadimil ladzati ko yawaita tana mutuwa mai yanke jin daɗin duniya amma yanzu saboda mutane ba su san mutuwa ba su san a tuna musu idan ma kana yawan wa'azi akan mutuwa sai a tsane ka ce shi bai da aiki sai magana akan mutuwa sai ba wani topic ne sai mutuwa tsakani da Allah ce kullum hudu baka labarin mutuwa kawai mutane ba su san labarin mutuwa dama yana daga cikin alamun kusowar lahira ko ko a zamanin raunin musulmi hubbu duniya wa karahiyatul maut yanzu ka duba wani wani abun ban sha'awa yanzu duk muna kuka cewa ana cikin wahala ana cikin damuwa kuma da zaka mutu ka huta da wannan damuwa amma ba wanda yake so muke huta ba wanda yake fatan bari to da ma dai in mutu mana kawai fita daga wannan damuwa me yasa da aka tambayi iyam wani sarki ya tambaye shi ko yace me yasa sarki ne na Banu Umayya me yasa muke da tsananin son duniya ba ma son mutuwa sai ya ce mishi saboda ita wannan duniyar kun shirya mata kun gina ta ba kwa so ku mutu ku bar abin da kun gina ita kuma waccan lahiran ba ku shirya mata ba ku gina ta ba da haka ba ku san me za ku je ku tarar ba yanzu duk mutumin da ya yi gida yake da wadata ya auri wasu jajayen mata ga kuɗi suna shigo mushi kullum ga sana'a ga martaba ga faɗa aji ko ga shugabanci ya shirya zai mutu so don ya mutu ya rasa abubuwan musamman kuma saboda bai sani in ya can da tara ba zai dinga damuwa cewa yanzu zai mutu bar gidan shi ya mutu bar ƴaƴan shi ya mutu bar matan shi ya mutu bar dukiyarsa da sana'arsa da mukamin da yake da shi to wannan fa mai arziki kenan to talaka ma bai san ya mutu wanda yake cikin wahala shi ma bai san ya mutu ina kuma ga wanda yake cikin ragadul aishi Allah ya kyauta yace aral mauta aral aisha kanzan naqisan kullu lailatin wa ma tanqusul ayyamu wad-dahru yanfadi la'amruka na rantse maka innal mauta ma akhta alfata wallahi mutuwa bata taba kuskure wani mutum ba ta daukar shi ba a taba wani mutumin da mutuwa ta daukar shi ta kuskure ba lakat tuwalil murha yace dan al'amarinta kamar zarge ne abtuwal doguwar igiya almurha wanda aka zarga ma mutum a wuya wasiyahu bil yadi sannan wurin zugewa kuma yana hannunta kamar ka dauka dukkan munan ta riga ta sa mana igiya a wuya ta zarga bara tana rike da asalin wurin kawai kamar remote control da ta duba ta duba kawai ta kashe ko sai ta zuge kawai ta shaƙe shi ta kashe shi kamar haka ne babu qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum a can da ka za ta za ta tarar da kai fa innahu mulaqikum za ta za ka gama da ita a can da ka gudu da yace mata ma ya sha duk sanda mutuwa ta ga dama yauman randa take so ya ƙudu za ta ja ka da zargen nan lihatfihi zuwa inda take so ta kashe ka wa man yaku fi hablil maniyati yanqudu duk wanda yake cikin wannan igiya ta mutuwa sunan shi matacce kawai waye isai warware wannan igiyar ka riga ka sa mutane akala tana jan su kuma ta zaka dole ka tafi inda take so ka tafi famali arani wabna ammi malika to a baya ba mu bada labarin abin da ya faru da shi cewa da yana yaro mun ji yadda ya samu matsala da tarbiyya sai ya bar gidansu ya tafi yana tashar holiyarsa wani lokaci da talauci ya dame shi sai ya dawo gida to akwai wani kazan din shi attajiri to shine ya dinga mishi kiwo kiwo yana biyan shi to dukiyar da ake kiwo na ita ce ya dinga kwasa yana siyarwa bai'i wa wa wa wa wa, wa infaki da yace dukiyar mutane ce ya dinga kwasa yana siyarwa ba sai da kasan dai masu tsara shago suna yi da an ba su ka ɗauko mutum ɗan uwanka ka sa shi a rumfarka ko ka sa shi a cikin arzikinka kawai ya tsiyata ka sai dai ka ga shago yana ramewa ko to irin wannan iya shagin ya dinga shine sai aka kore shi to shine yake ishara anan famali arani wabna anbiya malikan mata adnu minhu duk sanda na taho kusa da shi yan a anni shi kuma sai ya nesa ko ya buɗe ya ce a kai nesa da ni ya riga ya kore shi ka tafi kawai abinka ya riga ya raba zumunta wannan tsakure ne daga cikin wakatar shi Allah shirya mana zira'a babar matsalaka a albalaga ko yana ci gaba da kawo mana wato abin nan concepts na, na balaga na ilmul bayan za mu tashi inda yi magana akan tashbihi ya ce almabatun sani fi aka sami tashbihi rabe-raben tashbihi yankasu mu tashbihu bai ikibari wajen shabahi ila tamthilin wa ghairi tamthil ana raba tashbihi ta fuskar wajhu shabahi din shi zuwa tashbihu tamthil wa tashbihu ghairi tamthil haka ce tashbihu at-tamthil shine wanda wajhu shabahi din ya zama suratun muntaza'a min ashiya muta'addida wato wani hoto ne na wasu abubuwa da yawa tattaruwarsu suka haɗu suka yi wajhu shabahi sai a ce tashbihun ne tamthil idan ku ya zama sura ce mufrada wani abu ne kwaya daya shine tashbihu gar tamthil fa tamthil ma kana wajhu muntaza'an min muta'addid muta'addid shine an ciro shi an tsakuro shi daga abubuwa daban-daban ka tashbihi surayya bi unqudil inabi almunawwar kamar yadda aka siffanta tauraruwan nan surayya aka ce kamar unqud shine nono nono na al'inab a wannan bunch na inabi almunawwar wanda ya nuna yake haske ga shaka sai ci gaba da cewa a tashbihu yanqasimu bi itibari wajhi shabahi ila tamthil wa ghairi khamsi fa in kana mufradan in ya zama mufradi ne bi mufradin wato tashbihul mufrad bil mufrad wa huwa ghairu tamthil sai a ce ghairu tamthil wa in kana jam'an bi mufradin in ya zama tashbihul jam bi mufradin fa huwa ghairu tamthil shi ma ghairu tamthil وإن كان مفردا بجمع نظام مشبه مفرد لي أما مشبه به آه غير مفرد يتي أو جمعا بجمع هو مشبه جمعا ومشبه به جمعا فتمثيل يقول المؤلف فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد شنو da aka tsakuro daga amma bambanta ka tasbihi surayya bi unqudil inabi al munawwar wa surayya ismu najmin sunan wani taurari ne ka unqudul inab wal unqudul inabi ma'rufun annahu ibaratun an habbat wato bin nan unit na inabin in suka taru a waje guda mutarasin wanda suke jikin juna ba'aduha ila ba'ad eh nonan inabi kamar da ake cewa nonan ayaba ko ko me kenan kuma ko zangarniyar ko zarbar dabino shine unqud taron sa a wuri guda haka irin wanda ake ratayewa din ga yanan hadisin bukhari ko cewa sabai sun kasance suna zuwa su rataye a unqud na dabino a bakin masallaci an daura wasu igiyoyi duk wanda yake da sadaka da zai bayar sai zo ya rataye kai a wajen idan talaka sun zo kowa sai ya ɗebi abin da yake bukata ya ce ba sauran ba wanda yake kwashewa gaba ɗaya imani ne da su su lokacin gaba kowa zai ci abin da ya sawaka ya ba sauran mu ko yanzu kana jin abin sallar juma'a ana sanarwa cewa jama'a ku yi hankali da wayoyinku sallar jana'iza ku yi hankali da wayoyinku sallar idi ai malam musulmi sai dai ta Allah kawai sai ta Allah Allah dai ya yafe mana eh ya kamata yanzu limamai su fara hudubobi akan laifukan da ake a sallar juma'a kawai ka a fita na waje laifin sata laifin takhattar riqab da masu fira ana hudubar juma'a suna buga waya ko suna fira da wanda ba sa sadar da sahu da masu zuwa su tsaya wai suna neman inuwa ba za su shiga sahu ba da sunan dai iri iri dai Allah zai kyauta malam ya ci gaba da cewa a ila ba'din fathurayya kadhalika to haka tauraron yake wani kan wani fa za tamthilu li annahu murakkabun min al-hay'a wannan tashbihi ne tamthil saboda an an yi formatting din shi ne an yi forming din shi ne daga wasu abubuwa wa min al-habbati allati fil hay'a wal hay'atu jurmun haka yace an wato an an an hada shi daga su kwayannin ƴaƴan inabin da kuma tattaruwan su haka fa yudammu ba'dahu ila ba'd a hada wanda hadu wal habbat muta'addida kaga suna da yawa fa yusamma hakaza التشبيه هذا تشبيه تمثيلا وغير التمثيل ما ليس هكذا shine wanda ba ba a hada abubuwa da yawa ba ka tashbihin najmi bid dirham wanda aka ce tauraro kaga abu ɗaya ne al mufrad bid dirham aka ce yayi kama da dirham wajen hasken sa malam yace wa misalu gari tashbih tashbihun najmi bid dirham wa tashbihu hasal jimari bi habbil baqilla nabtun yushbihu al ful ya ce kama a siffanta binnan tauraro a ce kaman kwandala ko a siffanta duwatsun jifan shedan a ce ka habbin baƙilla kaman ‘ya'yan wato albaƙilla ya ce nabutun yushbihul ful wani wani tsoro ne kaman ‘ya'yan gyaɗa wayan kasimu bi hada la itibari aidan ila mufassalin wa mujmal kuma ila tashbih ana raba shi zuwa ga tashbih mufassal da mujmal fal awwalu abin da ake ce mufassal ma dhukira fihi wajhu shabai idan an bace wajhu shabai nahu kamar kace wa sadruhu fi safa'in wa admu'i wa ad wa adma'i kalla ali wa sadruhu wa sadruhu abin nan a abin nan mushriya fi safa'in tayi fara wajen wajen farinta wa admu'i da da kuma abin nan walƙiyarta ko abin da ke kwarara na walƙiyarta kan la'ari kamar kayan ƙaras kaga as-safa shine wajhu shaba an ambace shi wasani nabiyun wato mujmal ma laysa kadhalika wanda ba ambace wajhu shabai ba nawo kamar kace annahu fil kalami kal milh fi ta'am nahu azance kamar gishiri ne a cikin abinci kaga ba ambaci fuskar wajhu shabahi din ba فوجه الشبه في هذا المثال محذوف وتقديره أنه في الكلام كالملح في الطعام في تقويمه وتهذيبه وطعمه wannan shine wajen shabaidan fi takwimihi wa tahdhibihi wa tani misal dalika idan an ta kula fulanun kal bahri in kace wani kamar kogi fa za tashbihun mujmal li'annahu huzifa fi wajhu shaba dan ka goge wajen shabaidan fa idza qulta fulanun kal bahri kal karam ka ambaci وجه الشبه فهو مفصل لأنه ذكر فيه وجه الشبه وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته إذا أكا غوغي أداة الشبه شيء تشبيه مؤكد نحو في بحر هو بحر في الجود بأتي هو كالبحر با ومرسل وهو إذا وهو ما ليس كذلك وندا أكا أمبتي أداته ka kaulika kamar idan ka ce huwa kal bahari karama ka ka ambaci a abin nan ka adatu tashbih wa min al-mu'akkad ma udhifa fihi tashbih ila al-mushabbah bihi ya daga cikin tashbih mu'akkad idan kuma kai ibafa kamar ka ce ar-rihu ta'abathu bil wusuli wa qad jara dhahabul asili alal alalu jaynil ma'i warrihu ita iska ta'abathu bil wusuli tana tarawa da rassan rassan bishiya wa qad jara dhahabul asili alhalin kuma zinare wanda yake kal asil kenan wato zinare kal zahabil asil ko wato yayi kama da ruwa wanda yake kama da zinare na asali alalu jainil ma'i gashi nan yayi sharhin shi da yake cewa ashahidu qawluhu zahabul asili li anna al asila alladhi huwa akhirun nahar wanda shine karshen wuni ya kuno asfara yana zama fatsi kan zahab وفيه شاهد آخر هو قوله على لجين الماء والمعنى على ماء كاللجين دروا مي كما دا أزرفا وعلى أصيل كالذهب da kuma wato daidai yammaci wanda yake fatsi-fatsi kamar zinariya fatashbihu huna mu'akkadun li'annahu udifa fihi al-mushabba bihi ila al-mushabba an danganta mushabbahun bihi zuwa ga mushabba المشبه به في ذهب الأصيل أي الذهب آه والمشبه الأصيل لأن الأصيل آه تسفر به الشمس يمتي وندرانا تكي فتئلش فيكون كالذهب سي فتئي كمن زناريا والمشبه به في على لجين الماء اللجين شين مشبه به واللجين الفضة أزرفة نرككيا والمشبه الماء شين روى ومعنى على لجين على الماء kallujaini kamar wato fari kamar azurfa ruwa wanda yake fari kamar azurfa muna ganin bari mu bar shi haka insha Allah mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa al-muhadaratu as-sadisa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum